أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa yau muna lahadi 26 ga watan biyu hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da hudu ga watan 11 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2018 a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta biyu cikin suratul an'am amma tun da Allah ya kawo alaran ba mu yi nisa ba wancan satin ya abin da ɗan yi balaguro da haka za mu ɗauko waɗannan ayoyin a gurguje sai mu ɗora insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya karbi rayukan mu muna akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ba kuma mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ala ramma yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بسم الله الرحمن الرحيم بسونا الله مي رحمة مي جنكي بيان يا جبات فرق سورة kan irin munasabat da abubuwa abin da ya gabata na sati ba sai mun koma kan shi ba ko ba haka ba mun kawo asar gwargwadon hali da abin da muke gani asar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisai da kuma asar daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har sayyidina Umar yana kiran wannan sura min najaibil qur'an mun ka ce al-itaq al-awwal na farko ko kuma wato dadaddu ko kuma min nawajib jam'i na najiba an gane ko shine abin da suke sababbi Allah ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah an gane ko ko kuma ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu malamai sun ɗauki wannan jumla ce khabariya urida bihal khabar labari ake basuwa waɗansu malamai suka ɗauke ta khabarun urida bihil insha labari ake basuwa amma umurni ne aka yi don wani lokaci za a ba da labari cikin qur'ani amma kamar an ce ku aikata ne wallazina yutawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة waɗanda suka mutu daga cikinku suka bar mata Allah ce matan su za su zauna kaga labari ne Allah yake baka amma umurni ne akai mace sai idda wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin makka ya zamanto mai aminci a'a ku ba shi aminci ake nufi to na alhamdulillah shi sadu suka ce wato ma'ana ku gode ma Allah qulu alhamdulillah to amma zance mafi inganci tana ɗaukar khabar tana ɗaukar insha in mun kalli Allah yake ba da labari ta koma jumla khabariya uyi da bihal khabar an gane ko in mun ɗauki cewa alqur'ani wato an umurce mu da mu karanta shi mu yi ibada da karanta lafuzza ne sai shi zamanto wato khabarun uri da bihal insha kenan wannan jumla tana ɗaukar insha tana ɗaukar khabar wallahu ta'ala a'lam alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah shi ne ya halicci sammai da kasai ko ba haka ba Allah ya halicce su al'ardu nan kasai ake nufi saboda jinsin wato ya za mu ce kasashe ko in mun ce kasashe ba irin wancan ba kasusuwa za mu ce mun ce kasusuwa ko ba kashi almuhimmu da kasa da kasa da kasa kasai guda bakwai wa ja'ala dhulumati wan nur Allah shi halitta az-zulumat duffai an gane ko nan ja'ala bi ma'ana khalaqa domin ta yi ta'addi zuwa ga maf'uli guda kamar yadda bayani ya gabata a satin da ya gabata wan nur kuma Allah shi halitta haske ko kuma wato in akwai haskoki da yawa sai mu ce ni haske haske daban-daban thumma alladhina kafaru bi rabbihim duk da haka bayan wato adilla na nuna Allah shi yayi halitta tare da haka alladhina kafaru waɗanda suka kafirta bi rabbihim ya'dilun shi bi rabbihim dinnan muka ce yana iya zaman towa muta'alliki ne da kafaru kenan sun mallazi na kafaru bi rabbihim waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu ya adiluna sai ya zaman to akwai anhu da ya kamata a danganta kenan ya kafaru bi rabbihim ya adiluna anhu sun kafirce ma ubangiji sun wato karkata daga barin ubangiji in kuma mun ɗauki cewa shi bi rabbihim yana da alaka ne da ya adiluna sai ya zamanto sun mallazi na kafaru waɗanda sun ka kafirta to an yi harfu na muta'alliq nashi an gane ko sai ya zamanto wato za a iya kaddarta wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir waɗanda sun ka kafirce abin da ake kawo su to ya'diluna bi rabbihim kenan wato suna daidaita ubangijinsu da waɗansu halittu to dukkan waɗannan bayanai sun gabata da ayoyi da suke nuna cewa kafirai a nan duniya sun nuna ko sun daidaita ababen bautar su da Allah subhanahu wa ta'ala kuma alkiyama su da kansu za su yi shaida akan wannan Allah shi mu da tsari sai ce huwa allazi khalaqakum min tin huwa allazi khalaqakum min tin thumma qada ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون الله يتي هو الذي خلقكم من طين الله شيء لتيكو daga ƙasa ma'ana asalin ku kenan ko ba haka ba asalin mutane daga ƙasa amma annabi adam ake nufi domin babu wanda aka halitta daga ƙasa daga cikin 'yan adam in ba shi ba annabi adam alaihi salam amma ana tuna mu da asalin mu daga ƙasa kenan dan mun koma ƙasa kar mu yi mamakin Allah zai tayar da mu daga ƙasa ko ba haka ba min minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da haka kana iya cewa ni asali na daga laka ne ko tabo ko yumbu ko turda ko ƙasa ko ka ce asali na daga mani ko ka ce asali na daga tsoka duk baka yi karya ba domin atsuwar ne ina fata an fahimce ni an halice ka daga mani ko ka ce an halice ka daga kasa saboda babanka da kasa aka halice shi sha'iri yake cewa la arkabul bahra ana tsinun wa huwa ma'un wa tsinu fi wa tsinu fil ma'i za'ibun yace la arkabul bahra ni fa ban so in shiga jirgin ruwa ma'ana in hausa man kuma ana in bi ta jirgin ruwa ana tsilun ni laka ce ko ƙasa wa huwa ma'un shi ko ruwa ne kaga nan ya ce ana tsilun saboda asalin shi daga ƙasa ya ce wa tsilu fil ma'i za'ibun ita ko ƙasa in an sa ta cikin wato ruwa ni take yi sai ta narke sai ta logaye kenan shi adalin da zai samu shiga ثم قضى أجلا sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hukuntar da wato ajalan lokaci wanda yake za ku mutu an gane ko nan ya kira shi ajal na farko kenan wato lokacin da za ku mutu kaga wannan ya nuna Allah subhanahu wataala shi yake kaddara ma kowa lokacin mutuwar sabanin kafirai da suke cewa a babu Allah mutuwa kawai in ta zo wa ma yuhlikuna illa dahab ko ba haka ba wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar haka sun kace ba abin da ke kashe sai zamani Allah ta'a shine ya yanke lokacin mutuwa kaga wannan ya kore wannan akida ta dahariya ta kafirci wa ajalun musamman inda akwai kuma wani lokaci na musamman yankakke wanda an tantance shi inda hu yana wajen Allah wanda babu wanda addasa ne in ba ubangiji ba kuma duk da haka umma antum tamtarun sannan kuna ci gaba da shakka bayan dalilai suna bayyana bayan dalilai Allah ya shirya da mu sai Allah ce wa huwa Allah وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون wannan aya akwai maganganu da dama da malamai na salaf da malaman tafsiri suka yi a wannan aya tana daga cikin ayoyi masu iskali musamman wajen alwaqfu wal ibtida yana da kyau mai karatun alqur'ani wato waqafi da ibtida yana iya canza ma'ana kuma yana da tasiri wajen karatun alkur'ani da tafsirin alkur'ani shi yasa zaka ga malamai sun keɓe wato alwaqf wal ibtida da ta'lifi saboda a gano tasirin sa da ma'ana ko aqida ko hukumce hukumce na fiqh wanda fage ne mai yawa ɗaliban ilimi nan gare ku wa huwa Allah waɗansu malamai suka ce nan ya kamata a tsaya an gane ko kenan wato in mun ka ce wa huwa Allah zai iya koma zuwa ga abubuwan da suka gabata na allazi khalaqa samawati wal ard ko ba haka ba sannan allazi khalaqakum min tinin ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده har in kun yarda da cewa Allah shi yake da ikon wato waɗannan aibubuwa to kuma shi ne Allahu ya cancanta abauta masa an gane ko shi yasa nake cewa kuna ji muna maimaitawa kullun al'ada ce ta Qur'ani in ya kawo tauhidul uluhiyya sai ya- wato sai ya kawo tauhidul rububiyya in ya kawo tauhidul rububiyya sai ya kawo tauhidul uluhiyya tare suke tafiya saboda kowanne yana tabbatar da wannan in kun tabbatar da Allah shi kadai yayi halitta shi ya mallaki komai komai nashi ne to shi ya cancanta abota masa an gane ko ko ko ku zo ku bauta ma Allah don mi don saboda shi ya halicce ku kaga dai suna tafiya tare ko a kawo tauhidul rububiyya ko a kawo tauhidul uluhiyya dauki alqur'ani ko ina ka gani ka ta kaga wannan ka jira wannan na tafi mun ba da misalai da ayoyi da dama to sai wadansu malamai suka ce to nan ya kamata a tsaya an gane ko wadansu malamai suka ce a'a wa huwa Allahu fis samawati dan za a tsaya shi ne Allah wanda fis samawati yana a sama eh an ce yana a sama yana daga cikin aqida ta salafu salih cewa ubangiji wato musta'lin ala arshihi Allah yana sama akan al'arshin sa amma kuma sanin sa ya kewaye komai to waɗansu da ba su fahimci wannan ba sai su ce ai ahli sunna sun bata sun yi ma Allah wuri a'a ba yi ma Allah wuri bane Allah shine yace yana sama a amintum man fis sama an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur sannan fi wannan tana nuhin ala an gane ko domin ba ana nufin Allah yana cikin sama ba da ake cewa mutum yana cikin daki an ce wani mutum ya zo makka da ya zo makka sai ce a gwada mai dakin Allah shi abin da yake so kenan aka zo aka ja shi aka kai shi aka ce ga dakin Allah ka amince ta ya ce kenan yanzu yana nan ciki saboda abin da ya dauka in an ce dakin Allah ma'ana Allah yana shiga ciki to da ahlus sunna suke cewa man fis sama nassi aka samu wanda Allah ce yana a sama al'uluwul mutlaq an gane ko to amma da an ka ce yana a sama ba ana nufin Allah yana cikin sammai ba dalili kuma an gane ko wato na farko al kursiyu na ubangiji ya fi sammai da kasai girma wasu a kursiyu husama wato wal ard shi kuma al'arshi ya yi kursiyu girma wanda suka ce al'arshi ai bai al'arshi ba wani halitta ba ne ai ana nufin sarauta ubangiji a'a Allah ce wa kana arshuhu alal ma inda inda al'arshin babu shi to me yasa Allah ce wa kana arshuhu alal ma ko ko doka Allah ko ko iko Allah ba shi ruwan tsaya shirme ne wannan to amma sai nuna maka fi tana nuhin ala fir'auna ya ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhli zan tsige ku a cikin itacen dabino ba a cikin zai tsige su ba a saman itacen dabino ake tsigewa ina fatan kun fahimce ni kamar yadda wadansu malamai suka tafi akan haka kenan da aka ce wa huwa Allahu fis samawat ay musta'lim wato Allah ya daukaka tunda kursiyin ubangiji ya fi sammai bakwai da kasai kasa girma al'arshin ubangiji ya fi kursiyu girma ninkin ba ninkin to ya za a yi a ce Allah ko arshi kuma na cikin sammai ana ana nufin jihatul ulu an gane ko shi yasa ayoyi da dama zaka suna nuna maka uluwi na Allah subhanahu wa ta'ala in ba an ce ka ce Allah yana sama ba laifi bane Allah na ce a amintu man fis sama jiha wadda ubangiji yake an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a wa huwa Allahu fis samawati an gane ko wa fil ardi za a tsaya ma'anahu kenan wato Allah fis samawati wa fil ardi nan kalima ta Allah tana nuhin al-ilahu abin bauta kenan Allahu fis samawati wal ard Allah shine abin bauta cikin sammai da kasai wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwa al hakimul khabir kamar yadda aya ta zo a cikin suratul zukhruf an gane ko to waɗansu malamai tafsiri kenan in mun ka dauki wa huwa Allahu fis samawati wa huwa Allahu muka tsaya kenan fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah ya san sirrinku a cikin samai da kasai in muka dauki wa huwa Allahu fis samawati kenan Allah yana a jiha ta sama وفي الارض يعلم سركم وجهركم تارد هكا يا سند سركم قل انزله قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما an gane ko to waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a kawai in an ɗauko wannan aya ka aiwa kasi a ce wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taktubuna gaba daya sai ya zamanto shi wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi yana da alaka da ya'lamu sai ya zamanto shi ne abin bauta cikin sammai da kasai tunda huwa Allahu fis samawati wa fil ardi an gane ko sannan kuma ya alamu sirrakum wa jaharakum yana da alaka kuma da fis samawati wal ardi sai ayi tanazu'i abin da ake cewa tanazu'i an gane ko yana da muta'alliq guda biyu kenan shi Allah shi ne abin bauta cikin sammai da kasai sannan kuma ya alamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun kuma ya san abinda kuke koyewa da abin da kuke bayyanawa ko a cikin samai ko a cikin kasai sai zaman to tufi wato wato nan yana da alaka da abubuwa guda biyu kasancewa Allah abin bauta uluhiyyatuhu fis samawati wal ard sannan kuma ilmuhu an gane ko wato shamilun lima fis samawati wa ma fil ard ilmin Allah ya ke ya kewaye ko muhitun bima fis samawati wa ma fil ard an gane wannan da kyau ko na san dai abin yana da matsala in ba ga ɗaliban ilimi ba amma dai abin da ake bukata kenan mutum ya zamanto wani abu in baka san shi ba wata rana in an tattauna hankalinka zai tashi amma in ka taba ji to hankalinka zai kwanta ya alamu sirrakum Allah ya san abinda yake boye wa jaharakum balle ma abinda kun kan bayyana ko ba karan bane domin in ya zama to abinda a boye Allah ya san shi to balle abinda a bayyana ko wannan tana nuna tahdidi da dan adam ya ji tsoron Allah duk abinda zaka yi ka san Allah subhanahu wataala yana da sani shi an gane ko saboda haka wani malami yake koya wa ɗalibansa darasi to shi dan sai ya tashi jarraba su sai ya samo zakara biyu sai ya ba su ya ce ma wannan ka je ka yanka min wannan zakara inda kowa bai gani kai kuma ka je ka yanka min wannan inda kowa bai gani ka kawo mu guda ya je bayan minti biyu ya kawo guda kuma hayyini ya kai ba a samu dama ba ya dawo da shi sai wannan ya kawo ya ce mallan na haƙari ya sani inda yi shi kuma wannan hayyini ya yi rana ta faɗi bai yanka ba sai zai kawo mallam sai mallam ya ce mai lafiya ana ce ma kawai kaje inda ko bai ganin ka je ka kawo ya ce mallam nayi nayi duk inda naje sai tuna Allah yana gani na sai sani ka yanka shi sai ce ka gane kana duk wanda bai gane wannan ba zalunci sabon Allah cin amana yaudara ga nan ya alamu sirrakum wa jahrakum Allah ya san abin da kuka boye ya san abin da kuka bayyana wa ya'lamu ma taksibun kuma ya san abin da kuke aikatawa fi'ili mudari'i ne abin da ake yi yau da gobe an gane ko ma'ana in an ce kasaba bai ce wa ya'lamu ma kasabtum ba a'a wa ya'lamu ma taktibuna ya san abin da kuke aikatawa yau da gobe abin da yake tafiya babu wani abu wanda zai motsa face Allah ya san da shi kaga wannan zai kara maka imani kuma ya sa ka ka san abin da yake jiran karar tashin alkiyama Allah ya tabbatar da mu akan imani Allah ce wa ma ta'tihim wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم بتتقضوا مصبا من آية دقتكم آية ويكوكو كوة إرن آية أنقالكو min ayati rabbihim daga ayoyin ubangijinsu kaga min hatsari gare ta abinda a hatsarin ta tana da ma'anoni daban-daban haruffan larabci suna da ma'anoni daban-daban to kaga nan wa ma ta'tihim min ayatin ita wagga min wato wato wasu na ce mata sila wasu na ce mata za'ida litta'kidi ta zo dan karfafa ma'ana amma asalinta wa ma ta'tihim ayatun min ayati rabbihim amma in an ƙara min annakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum sannan kuma min ta ƙara mishi ta'kidi a yanzu na dole wanga fa'ilina to min ayati rabbihim to ita kuwa ga min sai ta zamanto tab'idiyya ce sashi kenan ba ta taba zo musu ba min ayati rabbihim daga cikin ayoyin ubangijin an gane ko yana da kyau ka san bambancin su ayati rabbihim ayoyin Allah ayoyin Allah kala biyu na akwai ayoyin Allah an gane ko al-maktuba waɗanda aka rubuta al-masura wadda aka rubuta waɗanda ake karantawa su ne al-qur'ani an gane ko akwai ayoyin Allah alkauniya an gane ko waɗanda suna iya zuwa daga lokaci zuwa lokaci an gane Allah yana turo ayoyi kamar tsagewar wata iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai ayoyin Allah waɗanda ko da yaushe muna tare da su amma hankalin mu ne wani lokaci bai tunawa domin kamar yadda suke faɗa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid babu abin da zaka kallo face in dai ka tuna Allah halitta sai ka gane cewa akwai Allah babu shi kina akwai al-ayatul al-ayatul kauniyya akwai al-ayatul shar'iyya to duk in aya ta zo musu illa kanu anha mu'ridin sai sun kau da kai daga wannan barin wannan aya ma ta'tihim fi'li mudari'i ne yana nuna abin yana zuwa yau da gobe yau da gobe ayoyin ba tsaya sun kai ba an gane ko min ayati rabbihim illa kanu wannan ya nuna can wasu sun gabata yanzu kuma wasu za su zo domin kanu anha sun kasance kenan ya nuna ta an saukar kuma ana ci gaba da sarkawa kuma za a ci gaba da bayyana musu ayoyin sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq illa kanu anha mu'ridin sai face sun kauda kai daga barin ayoyin Allah subhanahu wata'ala in an ka ce al-i'radu da larabci malaman tafsiri suka ce sarful wajhi anin nazari fi shay'i ka kauda huska kada kallon abu shine a'rada wato al-ardu shine wato gefe an gane ko gefen abu kenan mutum zai kau da fuska sai daga kallon ayoyin ubangiji amma nan abin da ake nufi shine wato sun kau da kai daga sauraren ayoyin Allah ba su ba tsaya sun ka saurara ba balle su amfana sannan kuma in sun kalla ko ko su kauda idanunsu daga kallon ayoyin ubangiji ko kuma su kalla amma zuciyoyinsu ba su tsayawa su yi tunani don su gane akwai Allah shi yasa ko ina akwai alamomin da suke nuna akwai Allah amma kuma ba su kallo Allah ce ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun kauda kai daga ayoyin Allah shi ko duk wanda ya kauda kai daga ayoyin Allah yana daga cikin manya manyan azzalumai Allah ce wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yada yana ga wani na abuci zalunci kenan kaga ba za a same shi ba an gane ko in ka kauda kanka daga ayoyin Allah za ka samu wahala ta duniya da lahira wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى mai kau da kai ga ayoyin Allah yana daga cikin kunci bai samun natsuwa a duniya bai samun natsuwa a lahira da turawa nan sun fi mu makamai sun fi mu bankoki sun fi mu kuɗaɗe sun fi mu komai na duniya amma mun fi su kwanciyar hankali dalili kuma kullum suna cewa mai kuɗi aka ya kamata a ce ya ji tsoron haihuwa ko talaka talaka kamata a ce ya ji tsoron haihuwa ko ba haka ba to amma mun ba mu tsoron ta su ko ga ga kudaden an ba kuma suna da arziki kuma suna tsoron haihuwa kaga abin mamaki saboda wato wato motar injin wanda a cikin cikin jikin mumini da injin wanda a cikin jikin kafiri ba ɗaya bane dole ka samu natsuwa saboda kana da imani dole ka samu natsuwa saboda ka san akwai Allah dole ka samu natsuwa saboda ka san Allah shi yake arzikawa an gane ko amma su babu zancen Allah kawai kowa ta shi tafi shi Allah shi mun mai tsaya sai Allah ce faqad kadzabu فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Allah ce faqad kazzabu haƙiƙa sun ƙaryata an gane ko bil haqqi da gaskiya yana iya zamantowa nan kenan faqad kazzabu al haqqa sai ya zamanto wato alba'u nan wato sai ta zamanto lista'addina domin ana cewa kazzabu al haqqa sun ƙaryatar da gaskiya an gane ko ko kuma فقد كذبوا بالحق لما جاءهم كنن فقد كذبوا الرسل an gane ko lamma ja'uhum bil haqq sun karyatar da manzanni lokacin da sun ka zo da gaskiya ko sun karyatar da ayoyin Allah faqad kadzabu sun karyatar da bil haqq da gaskiya lamma ja'uhum lokacin da gaskiya ta zo musu shine alqur'ani ko ba haka ba ita ce gaskiyar da ake nufi an gane ko فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون دسنوا أنباء ما كانوا به يستهزئون حقيقة الأمر أبين دسونك كسن شسنا إزري دشي فسوف, فسوف يأتيهم زي مزومسو أنباء ما كانوا به يستهزئون ساكمكو كو حقيقة تاويل أبين دسوك إزري دشي إن مكدوبة أتكين وانا آية akwai mas'ala ta farko da ta shayi hadda alkur'ani kullum na ina gaya muku cewa in akwai wata aya tana kama da wata a cikin alkur'ani in baka san bambanci ba to har yanzu har da ka bata da kyau ko da har da ka tana da karfi to kuma kana cikin matsala a cikin suratul shu'ara Allah subhanahu wata'ala sai ce faqad kazzabu bai kawo bil haqqi ba an gane ko sai ce faqad kazzabu sai ce fasa ya'tihim nan ko sai ce fasawfa ya'tihim an ba'u ma kanu bihi yastahzi'un a can cikin suratul shu'ara tace awalam yarau ila al-ard nan kuma bai kawo mu tace alam yarau kam ahlakna qablahum min qarn an gane ko to dan haka ta fuskar ma'ana hafizin alqur'ani kai hattara ka gane nan akwai al-haq san babu shi ka gane can akwai sa nan ko saufa ne sannan ka gane can akwai waw awalam yarau nan kuma babu shi alam yarau to ta fuskar tafsiri da balaga ta alqur'ani domin malamai suna son dukkan kalima ko wani abu wanda ya zuciya alqur'ani ai kokari a gane menene sirri tunda alqur'ani ko wani harafi daga wajen Allah yake kenan ko duk inda kaga an aza shi akwai hikima da tassa aka aji shi anan sai dai in baka gano ta ba to sai wadansu malaman tafsiri suka yi bayani akan wannan mas'ala ta bambanci tsakanin suratul shu'ara da kuma suratul abin nan suka ce da an'am saufa a larabci tana nufin lokaci yana da tsawo sa tana nufin lokaci bai da tsawo in nace saufa a laka da sannu zan gaya ma zai ɗauki lokaci mai tsawo amma in nace sa a laka zan gaya ma kaga ba ɗaya suke ba domin sa tana nufin abu ya fi kusa to kenan sai mu gane cewa nan saufa ya yana nufin abin yana da ɗan tsawo saɓanin fasa ya atihim zai zo to me yasa can nan aka kawo abin da yake nuna lokaci zai yi tsawo can kuma sai aka kawo abin da yake nuna cewa zai zo da gaugawa malamai suke cewa can a cikin suratul shu'ara'i an gane ana magana ne da kafirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kenan ya danganta a kawo musu azaba kusa لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين كذا متى بك أكيدا شيء أما ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أنا مجانا ليكن كافر ريجا إذا الذين كفروا بمتى بك بني تشيسا in ana magana kan mutane masu yawa ba su kaɗai ba ne bai kai inda ake magana da su su kaɗai ba ka ji dalili na farko dalili na biyu suke cewa ita suratul an'am bayanin ta yana nuna jinkirin azaba aljawu in an ce aljawu shine uslubi na sura asalin aljawu shine iska amma ana nufin uslubi na sura ita suratul an'am an gina ta ne akan wato tafiyar da azaba zai zo da jinkiri amma ita ko suratul shu'ara ana kawo azaba kusa kusa ne to menene dalili kan wannan saufa ita tafiyar cewa da jinkiri ni Allah subhanahu wa ta'ala ce a cikin suratul an'am ma indi ma tasta'jiluna bih in al-hukmu illa lillah yaqussu al-haqq wa huwa khairul fasirin abinda kuke gaugawa a kawo shi ba waje na yake ba kaga ya nuna akwai jinkiri ina fata an fahimce ni to kaga wannan shi yasa sai an ka kawo saufa a cikin ta qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya al-amru bayni wa bainakum sannan kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalah ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم to kaga wannan yana nuna akwai al-imhal al-imhal amma suratul shu'ara sai ana kawo zancan fa aqaruha fa asbahu nadimina fa akhadhahum al-azab kaga dan tana nuna kai tsaye wannan ya zo musu kenan jawi na uslubi da wannan sura haka ke tafiya sai sa al-qur'ani duk in kaji kalima ta zo akwai musabbab wanda yake jawukin sai na karantar da shi dr fadl samar ra'i a cikin at-ta'bir al-qur'ani yake cewa in ka dauki suratul kahfi Allah ya ce wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqal qalaba a cikin suratul fusilat tace wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna to menene dalili yace in ka diba cikin suratu wato al-kahf kalima taradda ta zo so uku amma cikin suratul fusilat ta zo daya shi yasa can sai ya kawo ruditu sannan ko sai ya kawo wato ruji'tu amma in ka kalli suratul fusilat ruji'tu ya zo so biyu a cikin ta amma suratul kahf babu kalima taradda sai zama to kenan nan jawwin ta ne Allah yake kalla adadin kalmomin da suka fi yawa to su ne Allah subhanahu wataala ke istikhdami dan ka gane jawwi na sura ka gane wanda sura an zo da bayani don a jinkirta shi ko don a gabatar da shi in ka dibi suratul a'raf da suratul an'am akwai wannan inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim kashe suratul an'am suratul a'raf inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim saboda bi saboda an'am ba a kawo la sari'ul iqab ba saboda uslubin ta saufa ya'tihim amma suratul a'raf inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim saboda tana batun azaba kai tsaye zai shafe su falamma a فاتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين an gane ko kai tsaye fa aka da sumun rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin alladhina kazzabu shu'aiban ka allam yaghnaw fiha alladhina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirun da haka a takaice dai wannan shine bambancin da malaman tafsiri suka kawo na dalilin da yasa nan saufa ta zo can kuma sinin ta zo faqad kazzabu sun karyata bil haqqi da gaskiya lamma ja'ahum lokacin da ta zo musu fa sawfa ya'tihim da sannu zai zo musu anba'u an gane ko hakikanin al'amari an gane ko in an ce annaba'u shine labari mai girma قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون إن أنت النبأ شيني أبين باك دا لاباري شي أباك لاباري شي أن قالكو إن أنت الخبر أبين بك سني با أباك لاباري شي كوكما أبين دا سني أباك لاباري shi yasa mutum zai cewa tukhbiruni an nafsi kana son ka bani labarin kaina amma ba a ce tunbi'uni an nafsi domin shi annaba'u sai in ka zama to baka da labarin abu ya zo ba amma yatasaalun عن النبأ العظيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك كما كان بني كو تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك كاجت ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين da sannu hakika nan al'amarin zai zo musu ma kanu bihi yastafi'un abinda suka kasance wato suna kayyatawa da shi shine alqur'ani suna izgili da alqur'ani wani lokaci wani lokacin kuma suna izgili da manzon da zo da alqur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci kuma suna izgili da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kai dai gashi nan istihza inda haka ma ka rubihi yastahzi'un abinda suka kasance suna izgili da shi ko ayoyin Allah don suna izgili da ayoyin Allah ko kuma manzon da ya zo da alqur'ani wato suna izgili da shi ko kuma ayoyin da suka zo da wato bayanin za a yi musu azaba ina fata an fahimce ni domin shi alqur'ani shi ya zo da bayanin za a yi ma wanda bai imani azaba ba ko ba haka nan bane to amma sai su yi izgili su ce a mata hazal wa'ad dan kuntum sadiqina kun ce za a yi azaba ai azaba mana in Allah da kace zai taimake ka ya taimake ka kuna zancen kaza kaza dubban mutane suna tare da mu ba sa tare da ku to ai shi a wajen Allah ba yawan mutane ake kallo ba waye yake akan gaskiya annabi Ibrahim shi kadai akan gaskiya Allah ce inna Ibrahim kana umma ba da da yawan mutane ba domin sai su zama to gayyatsiya jama'a da yawa babu imani to mumini guda biya suka fara da Allah halitta in haka ne kake so sai Allah ce alam yaru kam ahlakna qablahum ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعل الأنهار وجعل الأنهار وجعلنا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Allah ce to alam ya raushin busu gani ba faqad kazzabu an gane ko sun karyata wannan fa'un waɗansu malaman tafsiri suka ce ita ake cewa alfa'ul fasiha tufsihu an kalamin muqaddar wato tana nuna akwai wata magana wanda aka shafe wadda babu ta ma'ana idza taqarrara al-i'rab idan ya tabbata cewa sun kauda kai to faqad kazzabu hakika sun karyata alam yarau shin busu gani ba an gane ko ko ko alam yarau shin busu wa asuba nan yarau ra'a shina iya ɗauka ar-ru'ya bil ayn mutum ya gani da idonsa ko kuma ra'a yana nufin ar-ru'ya bil qalb shine mutum ya gani da zuciyarsa to yan ce alam yarau shin busu gani ba inda ido ake nufi an gane ko sai ya zama to ba mutanen ake nufi ba dan mutanen sun riga sun mutu ko ba haka ba amma alam yarau asar alqawmi alladhina min qablihim shin bu su yi kallon wato asar gidaddaji da kufai da sauran abubuwan da suka bata da mutanen da suka bace su domin su mutanen ba za a gan su ba sai dai a ga alamomin su ko kasusuwan su ko gidajen su waɗanda suka yi saura in ko mun ka fassara alam yarau da ar-ru'ya al-qalbiyya shin ba su gani ba da zuciya ma'ana ba su samu labari ba saboda mi saboda larabawa sun kasance suna yin hijira kuma suna ihtikas da kabilun suka gabace su an gane an yi riwaya a cikin injila da asaura daga cikin su akwai suna da labarin waɗannan mutane akwai adawa da samuda ce sama har sun yi imani da cewa akwai su kabilu samudawa da adawa ko ba haka nan bane to sai zaman to an ba da labarin su har ya zaman to kamar zuciyarka tana gani shi yasa ma zaka ji an ce wannan samud larabawa in suna so su abin nan sai su danganta abu zuwa gaba samudi an gane ko ko su danganta shi zuwa gaba adi ko su danganta shi zuwa ga saba mutane su kasance suna saba kabila ko gari waje suka min saba in bi na ba in ya kai ko ba haka ba mu ma na ai ina ganin da Hausa ina ji ana cewa ba samudan kasu ya an ce ba samude ma'ana wanda yake ya kai ya kawo to alam ya raushin ba su gani ba da zuciyarsu ko kuma ba su gani ba ta hanyar eh, labarin da suke ji kuma yana yiwa mutum ya haɗa waɗannan sifofin ya ji labari kafin ya yi balaguro sannan kuma ya balaguro sai ya gani sai ya zamanto ya haɗa wannan da wannan an gane ko tunda suna shuɗewa a gidajensu Allah ya faɗa wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayli afala taqilun an gane ko kam ahlakna qablahum min qarnin kam ahlakna qablahum da yawa waɗanda muka halakar min qablihim waɗanda suke gabanin su an gane ko wato wannan kam istifhamiyya ce dan an ce kam ahlakna qablahum sai ta zamanto istifhamiyya ko kuma tana iya zamantowa wato khabariyya da yawa in an ce kam nawa ne mun ka halaka nan ana tambayar su ne to ai mutanen da aka halaka suna da yawa ko kuma kam an gane ko da yawa daga cikin mutanen da muka halaka halakna min qablihim gabanin su min qarnin na daga karni wato al'ummomin da suka gabace suka gabace su alqarnu wato az-zamanu tawil shine lokaci mai tsawo an gane ko sannan ana iya itlaqin shi akan umma wadda ta yi tsawon lokaci al'umma allati damat tawilan an gane ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da yazo cikin sahihul bukhari da sahih muslim imamu tirmidhi ya kawo shi daga daga yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ruwaito wannan hadisi ummul mu'minin aisha radiyallahu anha ta ruwaito wannan hadisi abdullahi ibn mas'ud ya ruwaito wannan hadisi imran ibn husayn shi ma ya ruwaito wannan hadisi anas bin malik ya ruwaito wannan hadisi an gane ko illa dai imam imran ya yi shakka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biyu ne ko uku amma sauran riwayoyin sun tabbatar da uku yace kenan sai a yi tarjihi akan riwayar wanda ya shakka da wanda bai yi shakka ba an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yake cewa khairu ummati alqarnu alladhina yaluni mafi alkhairin al'umma ta su da suke tare da ni nan da yaluni ba wanda za su bayana kai tsaye waɗanda suke tare da ni karni na sahabbai dan kaɗan shi a wai wani ce a to allazina yaluni yace ba waɗanda ke tare da shi ba ثم الذين يلونهم sannan waɗanda za su zo bayan su ثم الذين يلونهم sannan waɗanda za su zo bayan su kaga wannan ya nuna alqarn ana itlaqin shi akan umma duk da yake asalin shi akan lokaci ne domin babu al'umma sai face tana da lokacin ta wanda Allah ya bata thumma yaji'u qaumun waɗansu sannan waɗansu mutane za su zo bayan waɗancan kenan a wata riwaya aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yamina wato shaidar ɗaya daga cikinsu za ta gabaci rantsuwarsa wa yaminahu shahadata wa yaminuhu shahadatu shahadata sannan kuma wani lokaci rantsuwarsa za ta gabaci shaidarsa wannan malamai sun yi sabani akan haka wadansu suka ce a'a in mutum zai yi shaida ba a umurce shi da rantsuwa ba ko ba haka ba amma mu yanzu ka ta ba ga shaida ba sai an yi rantsuwa an gane wannan yana nuna cewa tana yiwa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba rantsuwa da Allah in ba dalili ba babu ci da suwa suwa ne ya kasa yin rantsuwa to kuma waɗansu ma suna yin rantsuwa da Allah da ƙarya to kaga sai ka iske dai abinda ba a so bane mutum ya gabatar suwa abinda addalili na kawo shi shine karnin kenan da yace khairu khairu ummati alqarn wa yuqaddaru bi mi'ati sanatin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da qarn shekara 100 wa qila ghairu zalika kuma an faɗi wadansu maganganu da dama zaka ji sun kaddara shi shekara 50 wasu su ce shekara 100 almuhimmu dai alqarn yana nufin lokaci masu tsawo ana wato ismu jam'in da ana iswa alqawm ana nufin mutane yana nufin masu yawa rahab ana nufin mutane masu yawa ai an ce alqarn jam'in shi alqurun lokuta ko jama'a alam yaro kam ahlakna sun busu gani ba da yawa da muka halakar min qablihim daga gabanin su min qarnin na al'ummomi an gane ko al'ummomin nan da an ka halakar suna da yawa al'ummomin da an ka halakar suna da yawa makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum makkannahum fil ardi mun tabbatar da su a bayan kasa ma'ana sun ba mun ba su iko asalin wato makkana daga almakanu ne an gane ko almakanu shine wuri makkana ya zauna a wuri ko ya samu gindin zama a wuri yayi dandazo kenan an gane ko waɗansu malaman luga suke cewa wato abinda ake nufi makkana lahu ja'ala lahu makanan ya ba shi wuri makkanahu kuma asbatahu an gane ko imamu zamakshari akan haka ya tafi amma da yawa daga cikin malaman tafsiri saura ba su karba mishi ba sun ka ce da makkanahu da makkana lahu a nan duk ma'anar su daya can wani wuri tana a samu bambanci in an ce hamidahu ya gode mishi hamida lahu ya gode don shi an yi ma wani kyauta ka hagu godiya saboda wato kai masa godiya ko ba ka ake cewa ba ka isar min da godiya ta ko ka kai mini godiya abu ali al-farisi da kuma imamu raghib a cikin al-mufradat sun kace da makkana lahu da makkana hu duka ma'anarsu daya amma shi hamidahu da hamidahu ma'anarsu tana iya canzawa dalilin su kuma aya al-qur'ani ko walaqad makkannahum فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا أغاني ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه كأغانا بيك رسولنا أنا إيه مقابلة أتي مكن ألا أتي مكنا له في الأرض كأغانا مكنا له في الأرض من باش إيكو مكناهم كما من باش إيكو فكأغانا تنكا شيء أكوي بمبنشي سكالي مكنا له دا مكنه باب ولي أدنن إلا دي شيء مكن له بمبنشي سدى مكنا shine makkana an ba da iko lahu don saboda amfanin su duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba suwa amfanin wani amfanin ku ne domin Allah bai ba ku abinda a cikin kasa don shi Allah ya amfana bai bukatar komi gare ku at-tamkin shine tabbatarwa sai daga cikin malaman Libya Ali Sallabi ya rubuta littafi fiqhu nasr wa tamkin yadda ake samun cin nasara yadda zamu gane yadda ba mu samu nasara da yadda Allah subhanahu wataala zai tabbatar da mu a bayan kasa at-tamkin shine iko takwatu tasarruf fi manafi'il ard abaka ikon sarrafa amfanin kasa an gane ko ka samu yadda zaka amfanuwa da ita wal istibhari bi asbabid dunya ka samu iko samun al'amurra na rayuwar duniya kun ga turawa sun samu wannan a yanzu an gane ko da an yakuna fi mana'atin min al'adu ka samu kariya daga makiyi ka samu buwaya kenan wa fi si'atin fil rizqi kana da yalwa ta arziki wa fi husnil hal kuma ya zama to kana da hali mai kyau ibnu ashur rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin su ya kawo wannan abinda ake nufi da at-tamkin kenan at-tamkin shine a baka iko ka tabbata shine abinda ake faɗa Allah ce wa kadhalika makkanna ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء الله ne ya bashi iko bawa wanda an ka sayar bako wanda ya yi kaso ko ba haka ba yau ya zo ya zai shine shugaba mai bada umarni makkana kenan kaga wato sai fi'ili bai ce amkana ba a'a makkana بالتضعيف don a nuna ma abin tabbas tabbas masu ikon su sa aina suka sa akai shine Allah subhanahu wataala at-tamkin kala biyu ne an ba kafirai tamkini an ba masu imani tamkini an gane ko kafiri in an bashi an ka makarar da shi a bayan kasa banna zai yi in yayi banna Allah subhanahu wataala zai halakar da shi mai imani in Allah ya bashi iko ko menene aka bashi iko a kai an gane ko domin tamkini nan ba yana iya nura kawai mulki kawai ɗaya ba a'a tana yiwa akwai tamkini na ilmi akwai tamkini na samun jama'a su yarda da kai akwai tamkini na wadata to in an baka an gane ko amma ya fi shahara ne a wajen mulki to kafiri in an makkanar da shi banna zai yi a bayan kasa mai imani in an makkanar da shi zai yi aikin Allah Allah ya taimake shi in dai ba ya kauce ma hanya ba alladhina in makkannahum fil ard aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatu al-umur kuma Allah ya ce su ne zai taimako wala yansuranna Allah man yansuru inna Allah la qawiyyun aziz Allah zai taimaki wanda ya taimaki addinin sa to ga suna alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ya ce to makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa alaihim midrara wa arsalna muka turo as-samaa sama ma'ana girgije kenan an gane ko wato in an ka ce arsala nan dole ya dauki girgije domin wani lokaci a cikin larabci itlaqus sama ala sahab a wani lokaci ana cewa as-sama ana nufin girgije kamar da yazo a cikin hadisi na Zaid bin Khalid al-Juhani wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun kawo sa da Imam al-Muwatta cikin Imam Malik inda ya kawo shi wato ala isri sama'in kanat min al-layl lokacin da wato isri sama bayan sama kaga nan bayan girgijen da ke cikin sama yayi ruwa an gane ko to arsalna sama'a mun turo girgije amma in an ce anzala min sama Allah ya saukar daga sama to ne yana iya daukar sama'u kullu ma alaka duk abin da yake sama ka amma a ce an turo sama kaga sama ba a turo ta sai dai a turo girgijin da yake a cikin sama mun fahimci wannan da kyau ko wannan yake nuna cewa aljamadat tafham anillah ma'ana Allah in yayi ma abinda kai kake ganin bai da hankali magana to yana fahimta kai ne kake cewa aqil ko gaira aqil domin kai sanar an kai masa magana bai ganewa ko ba kama to amma an ce Allah ya ma girgije magana sai kace maka gane ba a yana da izinin yayi magana in yayi ma girgije magana yana ganewa sai ce arsalna samaa da mun turo girgije iska ma sai Allah ya ce wa arsalnar riyaha mun turo iska me yake nuna masu roshi akai in an ka ce kai ya halakar bai hallakawa in an ce ya hallakar hallakawa yake yi kenan da bai fahimta da ai ba ba- ba wato kamar mota ce in ba ta da birki ai ba abin cewa to an taka mata birki kidan wannan yana nuna cewa suna fahimta ga Allah subhanahu wataala sai ku yi hankali a cikin aqida da yawan masu aqidan mu'tazila in an ce Allah ya umurci kaza sai su ce a'a ai ba su magana ai ba su fahimta wannan kuskure ne kai ne dabbobin nan da muke ganin ba su magana suna magana amma mu ne ba mu ji abin da suke fara wanda Allah so ya ji cikin bayansa zai ji annabi eh, Dawud da annabi Sulaiman Allah ya ba su ikon wannan walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuha an-nas ullimna mantiqa at-tayr wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi sakti walakin la tafqahuna kai ku ce a ba su to wata wa za mu dauka ta Allah za mu dauka ko taka to mu dai mun rike ta Allah wanda kuma zai dauka ta wani can duba da tarihi gare su an gane ko to dan haka nan arsalna sama mun turo sama alaihim gare su ma'ana girgije kenan midraran mai yawan zubar ruwa shine midra asalin shi daga darra ne ya durru shine abinda an ka tatso na ana nufin ya zube yana zubar da ruwa an gane ko in an ce midrar wato siga ce ta mif'al a cikin larabci siga mubalaga ce yana daga cikin sigul mubalaga in an ce mif'al ana nufin abin da yake maimaituwa shi yasa larabci ke cewa minhar mai yawan yanke dabbobi musamman in yayi baki daga nahara yanharu ko ba haka ba wato minha sannan kuma akwai mizkar wanda ana yawan haifan masa ƴaƴa maza akwai ni'na wanda ana yawan haifan masa ƴaƴa mata an gane ko to dan haka dai midraran ruwan nan masu yawan zuba ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya turo musu wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim sannan muka sanya al-anhar koramu tajri min tahtihim waɗanda suke gudana a karkashin su an gane ko koramu suna gudana a karkashin su wanda da kasashen larabawa sun kasance suna da irin waɗannan koramun an gane akwai ruwa da teku waɗanda sun yi zama a cikin sahara ta kasashen larabawa mafi yawanci inda ka ga sahara to tabbas akwai teku a wannan wuri amma ruwan jayewa suka yi bayan sun jaye kuma ba a ganin su ba kowa yake sanin wannan ba dalili kuma in ka kalli ayoyin alkur'ani an nuna wannan yanki yayi zama da ruwa yanki na saba laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur an gane ko wannan lokacin ruwa sun yi zama a waɗannan yankuna da kasashen laraba daga baya ne suka jayi suka zamanto sahara qahila wanda ilimi na zamani yanzu ya tabbatar da wannan in ka duba a cikin al-i'jaz al-ilmi fil qur'ani was sunna na rabitatul alam al-islami ustad dr abdul aziz al-muslih ya rubuta littafi tare da lajina ta malamai jami'o'i na musulunci 120 suka haɗu aka yi bincike kan abubuwan da alkur'ani ya faɗa waɗanda yanzu ilimin zamani ya tabbatar da su sai a zo a kawo hujjoji a kawo dalilai yake cewa a cikin wannan littafi an yi bincike al istishar min bu'd akwai na'urori da suke bincike a can cikin ƙasa zurfin ƙasa yace sai suka samu akwai ruwan da suke gudana suna tafiya a yanzu nan ba a ganin su amma suna tafiya a karkashin kasa suna zuwa suna zuba cikin wani babban rami a cikin kasar koyi wannan ya nuna cewa ashe teku ta taba zama a wannan wurin dalilin su na biyu har yanzu ana samun kasusuwan manya-manyan dabbobi kamar yadda munan kudaje ana samun dinosaur kasan dinosaur shi ko an tabbatar da bai rayuwa sai da akwai teku kenan wannan ya nuna bayan ruwan sun jaye yan mutu to can ma an same su an gane ko kaga wannan yana nunawa dalilin su na uku an sa an ɗibi ƙasar wurin an je an auna ta sai aka gano akwai wasu 'ya'yan wato itace waɗanda ba su zama sai ƙarƙashin teku a yanzu saboda ruwa sun janye ba a samun su amma kuma suna nan tare da wato wannan da Allah subhanahu wataala zai ruwa da wannan iccen zai sake rayuwa ina fata an fahimce ni sannan kuma suka ce dalili na gaba shine an yi bincike an gano akwai wato alfahmul hajri alfahmul hajri shine gawayi wanda wanda ake samu cikin sahara bakin gawayi ko wanda wanda mai kama da dutse wanda yanzu turawa ga suna kwasa kasashen musu je suna amfanuwa da shi mu kuma yanzu ma nan da yawa Nijar an kai shekara 30 ana fitar da shi ko so nishan eh amma shi na ina da yawa daga cikin kasar mutum miliyan 1 cikin Nijar da samu mutum goma wanda ya san shi ina ake kai shi ana kai ma waɗansu kaga mu wannan ni'ima ba mu san da ita ba wannan yana nuna maka cewa wannan ya taba zama sannan kuma suke cewa dalili cewa babu ruwa yanzu ba shi ke nuna can ba a yi ruwa ba dan ƙasa tana jujjuyawa akan jujjuyawa ta ne wani yanayi yake canzawa suka ce tana da jujjuyawa guda uku a cikin nasu tsari ad-dawran ma'a shams da daw- da daurul mihwar da at-tarannuh al-ardi waɗannan jujjuyawa guda uku suke sawa tana canzawa shi yasa kuke ganin akwai juyawa daga cikin shekara 23 tarannuh al-ard zuwa shekara 23 za ku ga yanayi na canzawa da sai a yi azumi cikin sanyi ko ba haka ba yanzu fa cikin zahi mu lokacin da muna yara mun ga lokacin da mutane suna azumi sai an ɗauko ruwa an zuba ma an jike abin nan an jika zanna sannan a tufasa da su ko ba haka nan bane amma yanzu kuma lokaci yana canzawa har aka zo za a yi azumi cikin sanyi har kuma yanzu lokaci zai dawo to shi yasa gari yanayi yana canzawa Allah subhanahu wataala sai ke canza yanayi to dan haka shi yasa wancan yanayin ya canza hadisi da ya tabbata daga wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahih muslim wanda Abu Huraira ya ruwaito shi a cikin Imam Muslim ya kawo shi a cikin babu targhib fi sadaqati qabla alla yace babu targhib fi sadaqa mutun ana kwadaitar da shi ya yi sadaka qabla Allah yujada man yaqbalu man yaqbaluha kafin a kai lokacin da ba a samu wanda bai karɓar sa zamani zai zo ka fitar da zakka amma ba ka samu wanda bai karɓar wannan zakka hadisi yana cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'a qiyama ba za ta tsayu ba hatta yakthura al-mal har sai dukiya ta yawaita wa yafiba sannan kuma dukiyar nan ta haɓaka shine fawda an gane ko shine abin da ya cika ya tumbatsa tara ayunahum tafiyu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq al-faydanat sune wato ambaliya ta ruwa dan haka hatta يخرج الرجل حتى يخرج حتى يخرج الرجل حتى يخرج الرجل بزكاة sai mutum ya fita da dukiya ya ɗauko zakka fala yajidu ahadan yaqbaluha bai samun wanda zai karba yanzu ana rikici ko mu wajen zauren zakka da rikici da faɗa har da mutuwa ma wani lokaci ana yi da an shiga layi wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara kiyama ba za ta tsayi ba ma'tufi ne kenan kasar larabawa can yanki na laraba sai ta koma murujan an gane ko al muruj shine ana nufin daji malaman zaure suke cewa kunkurmin daji an gane ko irin kamar yadda ake cewa kurmi za ka iske akwai ruwa akwai manya-manyan bishiyoyi da itatuwa wanda za su shiga wurin wa an haran sannan teku sai ta koma a wannan wuri to kaga wannan hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanzu kuma tunda suka bi cewa ne tabbas ruwa sun yi zama kuma za su dawo yasa ko yanzu a sahara namu zaka iske in ka duba cikin agaras akwai inda ruwa suke bubbugowa ba tare da an zo an fiddo su ba dalilin yana nuna maka cewa sahara ta zama da wannan wuri kuma dama akwai petrol wannan yake nuna maka cewa duk inda ka je akwai sahara in ka bincika akwai petrol wannan petrol yana nuna cikin teku akwai itace waɗanda su ne ake fiddowar wannan hetar a ciki sannan kuma koko bayan ta faƙi to kuma wannan sinadarin yana nan ciki sai a je a fitar da shi yasa wannan mai ko daga teku cikin sahara ko ko ya zama daga itacen da ake cikin teku yasa kake ganin mu yanzu sahara mu ga sanan ta zan da hannunsu saboda duk alkhairin yana cikin ta sun auna sun gani sun gane sun yi kuskure fitar da sun kai musu abin nan ba musu ci gaba da mulkin mallaka ba amma yanzu za a sake mulkin mallaka ta hanyar dubara Allah ya kare mu daga sharrin su in dan qur'ani ne jiwon ga hadisi wai an ce la taqumu sa'a qiyamah ba ta hatta yaktura al-mal sai dukiya ta yawaye fiyu ya ta yawaita hatta yakhruj ar-rajul bi zakatin a ce wai mutum ya fita da dukiya bai samu cika jace kai alai ƙarya ne ai ba a samun lokacin da za a ce mutane ba su son dukiya ko ba haka nan bane wannan hadisin wai kaji an ce wai kaza kaza a wannan ba abin mamaki bane ita dukiya da kuke gani sai akwai kwanciyar hankali sannan dan adam yake tunanin dukiya in fitunin kiyama suka suka yi yawa manzo Allah sallallahu ya faɗi lokacin da mutum zai zuwa ya iske mutum cikin kabari ya fatan dama shi ne ke ciki idan haka in ana ta kai ba a ta kaya ko ba ganin bane in wuta ta tashi yanzu mutum yana tsaya daukar dukiyarsa bai tsayawa ana batun ruwa sun ci makaɗi kana batun ganga ta ciki kenan tashin hankalin da attahe shi ke nuna maka cewa dukiyar ba kun wuce gaban mutane dan haka bari cewa ka karyatar da hadisi saboda kana ganin cewa an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah shi muna mai kyau wa arsalna samaa alaihim midrara mun turo da wato girgije da sama yana mai yawan zuba daidai bukatar su irin yadda suke bukata ba ruwa irin na ambaliya ba an gane ko waje allal anhara tajri min tahtihim sannan muka sanya koramu suna gudana karkashin su Allah ce to tun da haka fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su bi dhunubihim da zunubansu ahlaknahum yana nufin an halakar da su to nan min qablihim min qablin ba karni guda bane sun ka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko qurun waɗanda suka gabace shi suna da yawa وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا suna da yawa waɗansu an bamu labarin su waɗansu kuma ba a bamu labarin su ba sannan kuma a cikin surat ibrahim annabi musa ya gaya musu an gane ko alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah babu wanda ya san adadin sosai Allah to kaga nan yana nuna maka kuma ba su yi lokaci daya ba to kenan nan yana nuna maka cewa an halakar da su daga lokaci da banan to fa ahlaknahum nan ko ne mun halakar da shi a lokacin sa ba wai yana nufin lokaci guda aka halaka aka halaka su ba yana da kyau ka gane wannan kamar yanzu Allah inda yace wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina ba wai yana nufin duk kafirin da suka haɗu ba manzanni suna wuri ɗaya suka gaya musu a'a ko ne annabin ma'ana mutanen su sun gaya masa irin wannan magana a fahimci wannan da kyau to dan haka fa ahlaknahum mun halakar da su bi dhunubihim saboda zunuban su sai ka dauki kowane wanda kissa ta zo kaga menene zunubin da ya aikata sannan ya anka halakar da shi nan tafsirul qur'an bil qur'an shine tafsirin zunub sai mun nemi wane ne zunubi suka yi sannan kuma kaifiya ta halakar da su ni wato ga yadda ko ne an halakar da shi ina fata an fahimce ni mu dauki mutanen annabi nuhu alaihi salam an halakar da su ko ba a halakar da su ba kaga nan an halakar da su menene laifin su na farko shirka laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaikum azaba yawmin azim sai suka ci gaba da shirka wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra ko ba haka ba to kaga wannan yana daga cikin zunuban su zunuban su sun yi izgili ga annabin su ko ba haka nan bane sun ce ya nuhu qad jajantana fa aktsarta jidalana kai fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ko ba haka nan bane Allah ya ce kai wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu izgili duk lokacin da suka shuɗe sai sun yi masa izgili to kaga wannan yana daga cikin zunuban da suka aikata to fa ahlaknahum mun halakar da su ya aka halakar da su nutsar da su an kai cikin ruwa ko ba haka ba fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna فالتقى الماء على امر قد قدر haka an ka halakar da su ko ba haka ba a cikin suratu hud an yi bayanin yadda aka halakar da su ko ba haka ba a cikin suratu nuh an faɗi yadda an ka nutsar da su min ma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara to haka zaka ji kenan sai ka samu ga al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabata al'umma annabi nuh daga cikin laifin su akwai shirka daga cikin laifin su akwai izgili da annabi fa ahlaknahum an halakar da su ta wata hanya ta hanyar nutsar da su da an kai an fahimci wannan da kyau to kuma daga cikin mutanen da suka gabaci mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna da adawa ko ba haka ba adawa kuma daga cikin laifinsu wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun ko ba haka ba kaga Allah ya ce musu kasu shirka da Allah to kada daga cikin izgirin su sun yi raddi sun ci gaba da soka su ko ba haka nan bane suka ce a su ba za su bar abin gaba ba za su bar yahudu ma ji tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minina ko ba haka ba sun ka ci gaba da izgiri in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bi su qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim fa in tawallaw faqad ablagtu أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ سوغا ساكمكم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت وأخذ الذين ظلموا الصيحة kaga kaifiyar da an ka harkar da su akhadha alladhina zalamu sayha tsawa ta kama su to kaga wannan shi ma kaifiya ce da an ka harkar da su malam mai dauka yana ta nuna mini lokaci ya matso kuma wannan aya nan wurin shi da bukatar bayani mai yawa muna iya hankuri sati mai zuwa in Allah subhanahu wata'ala ya nuna muna za mu tashi daga wannan aya bi iznillahi subhanahu wata'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda mun kai kuskure saboda karancin ilimi ko saboda tuntuɓen harshe dai da abubuwa da suke gisko wa dan adam Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh